أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير والنوني من البركة نجومة sha biyar da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da takwas da watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa dan na mare idan tarihi ya inganta shekarar 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a jiya mun kwana a aya ta 38 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul qasosi فدن الله سبحانه وتعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرها لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين يوذا متاشي آية تند ترسي الله يجي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون الله يجي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون الله يجي واستكبر فرعون سيكنغري يجرمن كي يدغاوا بشي كده الله يجي هو وجنوده شي درندنا سنة وقصة في الأرض أتكنغري مصر بغير الحق باتارد قسكيابا سمتبتر جوا النبي الله بعد السهري بني النبي الله ba boka ba ne wa zannu annahum ilaina la yarji'un sannan kuma suna tsammanin cewa mu waje mu ba za su koma ba fir'auna da mutanensa sun bijewa annabin Allah annabi Musa sun yi girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya hana mu girman kai har annabin Allah yake cewa baya shiga aljanna duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai kwara azarra Allah ya kare mu da girman kai to ga fir'auna Allah ce wastakbara yayi girman kai takabbara wa ta'azzama ya ɗaukaka kuma ya girmama shiwa shi fir'auna wa qaumihi da kuma mutanansa anil imani bi Musa akan su yi imani da annabin Allah annabin Musa fil ardi a cikin ƙasa wace ƙasa ce garin Misra Allah ya ce bi ghairi alhaqi ba tare da gaskiya ba sun cuɗanya gaskiya da ƙarya wa zannu annahum ilaina la yarji'un suna tsammanin ba za su koma wajen mu ba babu tayarwa kuma babu hisabi babu sakamako Allah ya ce abu ba zai yi ba sai Allah ya ce aya ta gaba فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
Allah ya ce fa'akadnahu wa junuduhu fa nabadnahu fil yammi fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah ya ce fa'akadnahu sai muka kawo fir'auna da azaba da yake fir'auna ya yi wa ubangi subhanahu wata'ala tsageranci a rayuwa ya yi wa Allah subhanahu wata'ala girman ka ya yi duk abin da ya yi na sabo sai Allah ce fa akhadhanahu sai muka kawo fir'auna da azaba Allah ya ce muka kama sa da azaba fa akhadhanahu wa junuduhu da shi da tawagarsa fanabadnahum fil yammi Allah ce sai muka jefa su a cikin gulbi a cikin ruwa a cikin teku annabin Allah annabi Musa ya tafi tare da banu Isra'il cikin dare sai fir'auna ya tattara mutanensa kamar da magani a suwatu shu'ara fir'auna ya tattara jama'arsa suka bar gari a daren aka bi annabin Allah annabi Musa ga annabi an Allah annabi Musa ya taho ga ruwa kuma ga fir'auna ya biyo baya gare sa Allah ce falamma taqal jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun mutanen annabi musa suka ce tamu ta ƙare mu an riga an ritsa da mu ya ce kalla inna ma'iya rabbi sai hadi tare da ne akwai ubangiji na bi zai dora da tafarkin da ya dace na bi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa ya buga sandarsa yana buga sanda sai ga ruwan sun sandare an yi ma annabin Allah kwalta a cikin ruwa annabin Allah ya bi da shi da jama'arsa suka fita suna fita sai Allah ya ce wa annabin Allah ya ɗauke wannan sandar fir'auna lokacin shi kuma ya shigo yana tsakar ruwa sai annabin Allah ya ɗauke sanda annabin Allah na ɗauke sanda sai ga fir'auna ruwa sun canye sa shi da Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka kama fir'auna da shi da tawagarsa fa nabadnahum fil yammi Allah ce sai muka jefa su watan a cikin teku wa aghraqnahum sannan muka watan halakar da su falam yabqi minhum ahad ba ɗaya daga cikin su wanda ya saura gaba dai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su sai Allah ya ce fanzur ya annabin Allah sallallahu ta'ala alaika wa sallam da duk wanda yake karatu da wanda ake karanta ma wanda yake sauraron wazi sai Allah ce fanzur ka duba ka tsaya ka kalla ka lura kaifa kana aqibatu zalimin ya ne karshen azzalimai kasance a rayuwa Allah ya ce fanzur ya annabin Allah ka tsaya ka lura da kai da kake wa'azi da kai da ake wa wa'azi Allah ce ku tsaya ku lura ya ne karshen azzalimai ke a rayuwa wallahi duk wanda ya zalunci a duniya idan ya ya zo ƙarshensa baya kyau Allah ya kare mu da zalunci barin Allah ya isa kadai na al'umma sun isa su haɗa mutum zama lafiya a rayuwa shi yasa kullun muna wa ƴan uwanmu musulmi jagororin mu da wallahi baka da dalili da za ka ce ba musulmi bane wallahi musulmi ne a fili nahnu nu'minu bil-zahir wallahu yatawalla as-sara'il musulmi ne tunda suna sallah musulmi ne tunda suna yin azumi musulmi ne tunda suna tahiya aikin haji musulmi ne wasu daga cikin suna fidda zakka ashe babu dalilin naka cewa mutum ba musulmi bane sai dai kuma gurbatattun musulmi munafirci ya ma mai zuciyarsu nasiha da muke wa shugabannin mu kullum shine ku ji tsoron Allah ta lokacin da Allah ya baku mulki ya zamanto kun fa'inci juna da ku da talakawan ku wallahi matsayinka na jagora matsayinka na wanda kake jagorancin al'umma aka dora ka jagora idan baka kula da abin da Allah ya dora akan kana haƙƙin su wallahi kana cikin halaka idan ka ci zalin su ka takura musu ka musguna musu ka hana su shakat radda Allah ya kama karan nan kai ne abin tausayi wallahi ba su ba Bayun Allah da kake jagoranci wallahi za su yi murna su yi farin ciki nan da yawa daga cikin mutane mun ga a sa ka jagora Allah ya baka wani mukami a shugabancin watan ƙasan nan ka dawo kana musguna wa bayan Allah wai a ce har lokacin da za a tada ka a yi akattakin ka daga gari zuwa wani gari mutanen gari su koma yi wa Allah azumin godiya ka san abin ya munana a ce matsayin ka na jagora kana jagorancin al'umma wallahi an yi jagora na nan garin da aka ɗora shi jagoranci malam musgunawa da takurawa da bakin taware ya taiwa wanda yake jagoranci a ƙarshe radda aka turo mata takardar tada shi daga garin nan wallahi da yawa da cikin wani suke aiki da ƙarshe sai suka yi wa Allah azumin godiya sun gode wa Allah dai Allah ya raba su da shi lafiya jama'a wannan musiba ce matsayinka na jagora so ake ka zamanto mai fahimtar juna ka zamanto wato mai sauƙin al'amari fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حولك ولكن فاعفوا الله ce manzon Allah kaga annabi ake wa mukhataba kaka in uwa jagorar mu kulli tsoron Allah subhanahu wataala in aka baka jagoranci ka zamanto jagora ba hodan Allah yana son ka bane ya baka jagorancin su da kake jagorancin ba dan Allah baya son su bane a'a jarrabawa ce dan Allah ya kamun ludayinka su kuma Allah ya ga iya haƙurin su a rayuwa Allah ya samu dace Allah ce fa nabadnahum fil yammi sai ga fir'auna mun jefa sa cikin teku sai Allah ce fanzur kaifa kana aqibatil zalimin Allah ce kadiba yani karshen azzalumi suke a rayuwa sai Allah ya ce aya ta gaba waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yad'una ila nari sai muka sanya fir'auna da jama'arsa a'immatan jagorori a rayuwar duniya shuwagabin ne yad'una ila nari da suke farfagandi suna kamfayikin al'umma zuwa hutar jahannama Allah ya kare mu Allah ce waja'alnahum muka sanya fir'auna da tawagarsa masu masu jagorancin al'umma zuwa hutar jahannama Allah ya kare mu ai ka san musiba ta yi musiba Allah da kansa ya baka shirin cewa kai jagora ne na kafirai za su yi hutar jahannama wallahi babu wanda ya isa canza wannan abin har abada Allah ce waje Allahum sai muka sanya shi dai fir'auna da mutanensa a imma jagorori kada wa zu'ama su ne shugabannin ne wanda ya du'una ilan nari suna farfagandi suna kira suna da'awa zuwa hutar jahannama sai Allah ce wa yawmal qiyamati a inin alqiyama idan aka haɗu gaban Allah subhanahu wataala radda dukiyarka da mulkinka da karatunka da 'ya'yanka da mukaminka da sanayyarka a siyasa ba ta yi maka amfani radda zaka zo wa Allah subhanahu wataala daga kai sai abin da ka aikata radda annabawan Allah suke neman tasu ta fidda su radda duk wani bawan Allah yana neman tashi ta fidda shi radda duk halittun duniya kowa zai shiga cikin tashin hankali radda da wanda aka jagoranta da wanda ya jagoranci da wanda ya bada cin hanci da wanda aka ba cin hanci da wanda ya yi zina da wanda aka yi zina da ita za su tashi gaban Allah subhanahu wataala Allah ya wa kowa bincike bincike ɗaya bayan ɗaya ranar da kowa yana cikin tashin hankali na inin alkiyama Allah ce wallahi la yunsaruna ba wanda ya isa ya taimaka musu gaban Allah subhanahu wataala duk abinka duk mikamin ka a siyasa na dunan duniya idan wani abu ya samu mu da kai ana iya shige da fice a fiddo ka na mun gani da yawa mutum za a kama shi a cikin kudin kasa mutum za a kama shi yayi fade mutum za a kama shi yayi sata amma da yake yana da hannu dogon hannu a siyasa sai a je a gaggara a sake sa amma inin alkiyama wallahi ba dogon hannu gare ka ba in watan jayan hannu gare ka inin alkiyama baya amfani abin da ke fidda ka shine ka zo wa Allah da imani lafiyayye to Allah ya ce fir'auna da jama'arsa da duk waɗanda suka yi irin abin da fir'auna da mutanensa suka yi Allah ce wa yawmal qiyama a irin alkiyama la yunsaruna ba wanda ya isa ya kawo musu agaji gaban Allah subhanahu wataala ba wanda zai taimake su ya ce wa Allah a sassauta ba wanda ya isa ya kalubalci Allah da wannan magana ya ce ya Allah wannan namu ne muna neman musu alfarma gaban Allah Allah ce fala yu'zanu lahum fayatazirun kafirai ba amma ba su dama balantana su kawo hanzari su kawo magana su ba za su yi magana ba Allah ya samu dace sai Allah ya ce
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين Allah ya ce wa atba'anahum fi hadhihi dunya la'ana sai muka biyo fir'auna muka tada fir'auna a nan rayuwar duniya Allah ce muka sadar da shi la'ana daga da tsinuwa idan aka ce a ci la'anatu mana suka ce shine Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da kai daga rahamarsa babbar rahamar Allah subhanahu wata'ala ka wayi gari kana cikin da'ira ta musulmi kana yin sallah guda biyar ka azumci watan ramadana kana kyautata mu'amala da 'yan uwanka musulmi to Allah ya ce fi su fir'auna da mutanensa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ada mun hada su da tsinuwa a wannan rayuwar duniyar Allah ya kare mu jama'a Allah ya tsine maka fa ba karamin abu bane wallahi tsinuwar Allah da aka ce Allah ya tsine mutum to an shiga tashi hankali ka dibi turar da Allah ya subhanahu wataala ya tsine ma iblis daga ranar iblis ba shi ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma kokarin yake yi yaga ya jayo jama'a zuwa jahannam saboda ya tabbata shi ya san Allah iblis ya san Allah ya san waye Allah subhanahu wa ta'ala yana kokarin yaga ya jayo tawagarsa zuwa wutar jahannama sai Allah ya ce waje واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة sai muka hada watan fir'auna da tsinuwa a wannan rayuwa wa ya tsine musu Allah subhanahu wataala ya tsine mu kafirai mala'ikun Allah sun tsine masa sannan kuma masu imani ma suna tsinewa ai akira fir'auna suka ji mutane suna cewa la'anatullahi alaihi Allah ya ƙara tsine masa sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati a inin alqiyama dai har yau hum min al-maqbuhin fir'auna da jama'arsa da duk wanda yayi irin abin da fir'auna ya aikata Allah ya ce min al-maqbuhin suna cikin waɗanda za a nisantar waɗanda za a kora daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a inin alkiyama duk kafiri tun daga fir'auna tun daga fir'auna tun daga fir'auna har zawwa watan duk wani jagora da ya jagoranci a duniya wanda ya yi irin abin da fir'auna ya yi Allah ce wallahi min al shina cikin waɗanda za a nisanta daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shina cikin wanda Allah zai nisantar Allah zai ture sa ba shi ba rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ba ganin shugaban halitta ba shan ruwan alkausara ba hawa sirati da kyawu sannan kuma ba shi ba shiga aljanna balle tana ga huskar Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akwai abin da yake wannan asara ba babu ka yi rayuwa a duniyan nan shekara masu ɗimbin yawa ana ganin ka jagora ana girmama ka har ma garda gare ka masu kula da kai layi kai kana da dama ka bauta wa Allah sai ka zan dan iska wallahi mutum na da damar yin ibada gidanka kilim mota kilim biro kilim ɗakin matarka kilim ko ka kilim kuma bauta wa Allah yau ya gare ka kuma ka dawo kana ta'addanci kai irin abin da an gaya maka kafin rake aikatawa shi sa wallahi wani lokaci shugabin da muku dinga musu uzuri uzurin da zaka dinga musu na farin jahil mafiya ya jahilai na musu karanci addini ba da wuya ka ga shugaban da yazo ya zauna malamin zauri ya kanta da shi addini ya karatu al'allu ko sun yi sun bar shi daga baya bai wai gani ake ku karatu wani dan bariki wai amma ta shi ta gina makaranta akar makalla a nan kasar ta gina makaranta ta ɗauko malumai ta sa ta je aikin hajji sai wani yake mijinta nasiha ya ce haba wani rabu ya kamata a ce kai ma ka yi kokari ka ta aikin hajji sai ce wallahi mu wani mu addinin nan kallon haka haka na muka yi mai wallahi haka haka wai haka haka yake kallon suke kallon su sallan nan ma dai suna yi ne saboda kada a ce ma ba su yi wallahi babban mutum a ƙasar nan wai sallan ma suna yi ne wai kada a ce amma su ba su yi da sallamawa ba ganin suke ba haka bane Allah ya sauwaje Allah ce to kaga ire-ire wa'annan mutane Allah ya ce wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin a inin al qiyama Allah ce za mu nisantar da su daga rahamar mu ba su ba rahamar mu sai Allah ya ce aya ta gaba ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
Allah ya ce walaqad atayna Musa al-kitab hakika mun bai wa annabi Musa al-kitab littafi min ba'di ma ahlakana al-qurun al-ula bayan mun halakar da watan al'ummomin da suka gabata nan da Allah ya ce walaqad watan lamul muti'a ce lil qasami ay wallahi Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantse ya ce wallahi atayna Musa al-kitaba mun bai wa annabi Musa at-taura Allah ya ce wallahi mun bai wa annabi Musa at-taura min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula bayan mun halakar da al'ummomin da suka gabata irin mutanen annabi Nuhu irin mutanen annabi Ad irin irin mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Lut Allah ce daga waɗanda ma ba mu ambata ba Allah ce mun halakar da su kuma an ba mu la duka waɗannan sun shuɗe ne kafin zawo annabi Musa Allah ce basaira ai wannan abin yana haskakawa banu Isra'il linnasi yana mai haskakawa banu Isra'il haske ne wanda banu Isra'il suke haskanta da shi cewa kafin ku zo an yi mutane kaza da kaza da kaza sun yi irin laifi kaza da kaza da kaza ƙarshen alewar su ƙasa ga yadda Allah ya da su sai Allah ce wa hudan kuma muka sanya shi littafin da muka bai wa annabi Musa shiriya ce a taura shari'a ce ga mutane na wannan lokacin sai Allah ce wa rahma da kuma tausayawa duk abin da ka yi waton in ka bi shi Allah zai tausaya maka shi sa ka aljanna domin ba abin da yake aljanna dadi wallahi duk rayuwa wallahi duk duniyan nan muna yi ne duka wa'annan wa'azin da ake yi da alarmu suke karatun alkur'ani da masu kuɗi da suke fidda zakka da ma malamai da suke wa'azi da wacece duka makasudin shine a samu aljanna rayuwa ba ta yi amfani ba in ka zo dina ba shiga aljanna ba ya Allah muna kaskantar da kai zuwa gare ka muna roƙonka da sunayenka wa'anda idan aka roƙe ka kana bayarwa ya Allah ka sanya mu aljanna da rahmarka ya Allah ka kare mu da huta ka kare mu da huta da kare ka ya Allah wallahi ba abin da ya kai ka mutu Allah ya sanya ka aljanna daɗi babu shi wallahi ka da komi cikin aljanna na farin dai a aljanna ba a mutuwa ba a tsuha ba a gajiya ba a barci ba a ba'awali ba a bayan gari ba ka ciyan kai balantana ka sha mai mutum tara ko mai mutum takwas duk a aljanna babu wannan ciye ka ba ta ciyo kai bai ciyo babu wani shaidanin aljani da zai dame ki ya hana ke shakatawa a rayuwa duk aljanna babu wannan a rayuwa kuma babban abun kuma a aljanna babu talauci babu talaka cikin aljanna wallahi babu talaka akramakallah in an shiga aljanna babu talaka babu talauci da kai da hannun talauci daga radda ka mutu in ka da imani kai bayi ba da talauci wallahi ina fatan mun fahimta kana mutuwa da imani kayi bayi bayi da talauci manzon Allah ya karantar da mu wannan dan Allah ya ce suna ɗan aljanna suna da duk abin da suke da bukata a cikin aljanna wasu Allah ce walahum ma yad'un kuma suna da abin da suka nema a kawo musu Allah ce nuzlan min ghafurir rahim wannan liyafa ce wato wani abin tarbo ne daga wanda yake al-ghafurur rahim Allah subhanahu wataala maqsudin rayuwarka wa zawa duniya ka bauta wa Allah dan ka samu aljanna sai Allah ya fore maka hanyoyi kala-kala na shiga aljanna wallahi duk wanda ya shiga wata shi ya so Allah ya tsora ka Allah ce wahadainahu najadai na hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an dai ɗora mutum akan mi akan tafarki guda biyu an ɗora ka ga hanyar aljanna ga hanyar huta wacce kake bukata ka zaɓa to ashe yan uwa aljanna ita ce abin da ya kamata kowanne ya roƙa kadiman dan Allah sallallahu alaihi wa sallam in yayi sallah yana roƙon Allah ya ba su aljanna annabin Allah in yayi sallah ya karanta da sahabbansa su roƙi Allah ya ba su aljanna har yace kai in za ku roƙo ku roƙi Allah ya ba ku firdausi ita ce tab oga can innan ne annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wa laqad ataina Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira linnas wa hudan wa rahmatan sai Allah ce la'allahum yatadhakkarun tsammanin wannan zai sanya su wa'aztu su gane Allah subhanahu wa ta'ala shi wa'azi tunatarwa ne ka san abu a tunatar da kai abinda kake duk wanda yake sabon Allah yau a duniya wallahi ya san bai da kyau babu barawo a duniya zai ce maka malam sata ta halitta babu shi a duniya babu karu da zai ce maka karuwanci ya halitta kuma babu wanda zai ce maka cin hanci da rashawa ya halitta kuma babu wanda zai ce maka cin kudin al'umma ya halitta babu shi Allah ce la'allahum yatazakkarun tsammanin za su wa'aztu da wa'azin da Allah yake sai Allah ya ce wa makunta wa ma kunta bi janibil gharbi iz qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin Allah ya ce wa ma kunta bi janibil gharbi kai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ma kunta baka kasance ba bi janibil gharbi a ɓangaren a gefen dutse wato na yamma ba annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ma kunta bi janibil gharbi ai baka a ɓangaren dutse na wato al-gharb lokacin da muka yi wa annabi lokacin da waton izqadaina ila musa al'amar lokacin da muka bai wa annabi musa umarnin ya je wajen fir'auna ba ai wannan abin tare da kai ba kai shugaban halitta wa ma kunta bi janibil gharbi ba ka bangaren garb waton da hannun me da suna bangaren yamma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabin Allah annabi musa annabta aka tura shi zuwa wajen fir'auna Allah ya ce babu ka a wannan lokaci وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر سألت وما كنت من الشاهدين كما باب كهالرشي lokacin da muka bai wa annabi Musa sandarsa ta mai da shi ta zama macijiya lokacin da muka ce wa annabi Musa ya sanya hannunsa a wuyan rigarsa haske ya fito Allah ce duka wannan abin da aka yi ba gaban ka aka yi ba to ya aka ka samu labari wannan shi ke cewa Qurayshawa ya kamata su gane mutanen Makka su gane cewa wannan alkur'ani gaskiya daga wajen Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta sai Allah ya ce aya ta gaba ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين Allah ya ce walakin an sha'ana hurunan fatatawala alaihimul amr fatatawala alaihimul umr Allah ya ce walakin sai dai yadda al'amarin yake an sha'ana qurunan mun halat mun halat mun halat mun hala mun halici watan qurun wasu al'ummomi fatatawala alaihimul umr sai shekaru suka tsawo a gare su inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce halkikan mun halicci watan al'ummomi bayan annabi Musa fatatawala alaihimul umur sai lokaci zamani ya tsawo a gare su har yasa suka manta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala suka manta irin yadda Allah ya wa fir'auna suka manta irin yadda ƙarshen karuna ya zo suka manta yadda Allah ya halaka dukkanin wani kafiri a wannan lokaci Allah ya fata tawala alaihim al'umur shekaru ne ya tsawo gare su sai suka manta to dan annabi adam akwai mantuwa gare sa shi yasa Allah yake turo annabawa na su dinga jaddada addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa ma kunta sawiyan fi ahli fi ahli madyana natlu alaihim ayatina baka ba kasance ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawiyan mazauni fi ahli madyan cikin garin madyan Allah ce babu ka a kabilar madyan lokacin da muke karanta natlu alaihim ayatina da muke karanta musu ayoyin mu da har zaka zo kana karanta wa mutanen maka ce abu kaza ya faru da mutanen annabi salih da mutanen annabi shu'aib abu kaza ya faru da annabi musa a huri kaza da huri kaza Allah ce kai annabin Allah annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam babu ka lokacin da wannan abin ya faru sai Allah ce walakinna kunna mursalin sai dai musu Allah mu Allah mu ne wanda muke ba da labari mu ne muka aiko ka da annabta muka turo mala'ika ya karantar da kai kuma kana karantar da mutane kenan nasu shi da su imani da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce aya ta gaba وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون Allah ya ce wa ma kunta bi janibi turi iz na daina annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ce wa ma kunta baka kasance ba bi janibi turi a gefen dutsen turi tsor iz na daina lokacin da muka kira annabin Allah annabi Musa lokacin da muka yi wa annabin annabi Musa magana Allah ce wa manzon Allah kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaika wasallam ma kunta baka zamanto ba bi janibi turi watan a bangaren wannan dutsen tsori sin tur babu ka lokacin da muka kira annabin Allah annabi Musa har muka bashi annabta sai Allah ce walakin rahmatan min rabbika sai dai wannan abun rahama ce daga ubangijinka Allah subhanahu wata'ala yana baka labarin annabawa ɗai bayan ɗai kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi maka wahayin wannan labarin Allah ce rahama ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala ta'ala litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika domin kai wa mutanen da kafin ka zo mai gagadi bai zo musu ba shudewar annabi Isa an samu wato tsawon lokaci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya fara da'awa to wannan abin sai yasa gaba da sai suka manta mutanen annabi kakin annabi Musa eh bayan annabi Musa zawwa annabi Isa an doki lokaci da yawa lokaci kafin daga annabi Isa kuma zawwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu lokaci mai dimbin yawa to wannan abin sai ya sa mutane yahuda da nasara sai suka manta mafiya yawan karatun da aka masa na shari'a sai suka manta hakamun shari'a bal ma wasu sai suka canza littafin Allah daga cikin su sai suka saki addinin Allah na wato attaura da kuma linjila to shi ne sai Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka kai kira annabin Allah annabi Musa muka bashi annabta kai annabi Muhammad babu ka a wannan dutse da Allah ya yi wa annabi Musa magana da shi sai dai rahama ce daga ubangijinka Allah ya ji tausayi ya baka labarin labarin wannan abin watan issocin da suka gabata issa da ta gabata ta adabi musa issa annabi isa ala duka wa'annan issoshin labarai da muke baka watan rahama shi daga wajen mu litunzira domin kaiwa kai kai ga gadi kauman ma atahu min nadhirin min qablika mutanen da kafin ka ba a samu mai musu gargadi ba ai kafin zawwar annabi bayan zawwar annabi isa da kuma tsakaninka ba a samu wani annabi ba kuma lokaci ke tsawo tsakanin kusan shekara 300 da wani abu sai Allah yake cewa cewa la'allahum yatadhakkarun tsammanin za su bauta za su wa'aztu da wa'azin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yake watan yake wasu ga ce a'a shekara 100 wato 600 aka samu tsakanin annabi Musa da annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga karni nawa karni shidda kenan to Allah ya ce duka wannan rahama ce dan kai musu dan ka tunatar da su abinda sun sani da sai Allah ya ce aya ta gaba ولولا أن تصيبهم س... ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين الله يتي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت qaddamat aidihim ba dan da watan wata musiba da an tusibahum musibatun bima qaddamat aidihim ba dan da wata musiba da za ta abu same su ba ba dan da wata musiba ba dalilin aikin da suka aikata na sabon Allah subhanahu wataala musiba tana iya samuwar su kuma idan wata musiba ta same su za su ce lau za su ce faya kulu rabbana laula arsalta ilaina rasula ce ya ubangijin mu laula ina ma a ce ai ya Allah da a ce arsalta ina ilaina rasula ka aiko manzo zuwa gare mu ma'anar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su da wata musiba kafin Allah ya turo manzon Allah da wannan abin mutanen annabi Musa da ake ba da fir'auna fir'auna da haka Allah ya kama shi mai azaba ba a turo annabi Musa ba da ya ce wa ubangiji me yasa inna ai ba a turo min manzo ba Qurayshawa da sauran mushrikan Makka da suka yi kafirci da haka kawai Allah ya kama su ya azabtar da su da sun cewa Allah me yasa ba a turo mana manzo ba shi da sai Allah subhanahu wataala yake cewa da a ce wata musiba ta same su haka kawai ba ta da mun turo manzo ba mun kama su da azaba to da abu na farin da za su ce laula arsalta ilaina rasula ina ma a ce ka turo mana manzo fanattabi ayati ga sai mu bi ayoyinka ya Allah wa'azin da ake karanta mu dare da rana sai mu imani duk wani kafiri a duniya to kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya katse mai hujja sai Allah ya turo manzanni da kuma Allah ya huce da manzanni suka tafi sai kuma Allah ya sanya masu wa'azi kadibiyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu har da talatin da wani abu mutuwarsa da talatin da wani abu amma har yanzu ana mutane wa'azi shari'ar manzan Allah ana ta karantarwa ana ta nanatawa to wani suka ce mu ina ma lokacin manzon Allah na muka zo malamai mu babu baka da hanzu ka ce ka ji wa'azi ba wa'azi yanzu a rediyo ana wa'azi a TV ana wa'azi har an huce yanzu kuma a salularka akwai wa'azi sai in ka ki saurari baka da wata hujja zaka ce ma Allah shi yasa malamai suka ce a wannan karni a wannan zamanin jahilci ba uzuri bane gaban Allah subhanahu wataala jahilci kace ya Allah ni ban sani ba wallahi zaka sha kashi gaban Allah ka ce ma Allah baka sani ba to kana aiki baka sani ba sai ga mutum bai damu da karatun addini ba bai damu da karatun addini ba mu ba malamai bane mu ba malamai bane kuma bai son ya zama malami wai gani yake zama malinta wata kaskanci ne a rayuwa Allah ya sauwake inda kaskanci ne a rayuwa wallahi Allah bai turo annabawansa malumai saboda duk duniya ba ku daraja ba mu daraja annabawa ba amma duk sai Allah ya sanya maluman duniya gaba ai annabawan duniya gaba ɗayan su malumai ne da abin kaskanci ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya malu annabawa malamai ba amma abin da kake rike dukiya da mulki wallahi bakin kaskanci bakin dukiya kenan kaga kuɗi wallahi Allah bai dauke kuɗi wani abu ba inda kuɗi wani abu ne a rayuwa na rantse da Allah da Allah ya baiwa manzon Allah kuɗin da duk duniya ba za a taba wanda yi su ba sai zaman to kuɗi wasu abu ne a rayuwa inda mulki wani abu ne a rayuwa da ake zauwa gaban Allah ayi bugin gaba da shi da Allah ya baiwa manzon Allah mulki da duk duniya ba a samu wanda yi shi amma sai Allah ya bai wa manzan Allah abin da ya fi komi shine aka bashi malinta in Allah yake malami ka gode wa Allah Allah na san ka da alkhairi ba haka manzan Allah ya ce ba mai yuridullah bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah yake so ni yake nihi da alkhairi wanda Allah yake son sa da rahamarsa sai Allah ya fahimtar da shi addini sai zaman to malami wallahi in ka wayi kan gagari malami dan baka da ko laka ka damu manzo Allah an waye gari gidansa a dan wata biyu ba dora tukunya ba sallallahu alaihi wasallam bai taba damuwa ba sabon manzon Allah sun yi lokacin da sai mutum ya dauko dutse ya daura da cikin sa domin ya samu natsuwa cikin sallah akwai sahabin da shi da mata ta zane ɗaya suka mallaka kuma sallar subahin ba ta wuce shi wallahi sallar subahin ba ta wuce shi kullum shi da mata ta zane ɗai in za ta fita gari sai dai ya zauna ya yi gadin gida don doli in zai hita sai dai ta zauna ta yi gadin gida don doli ba ta fita suka haƙura ashe abin da ake bukata shine ka rike ka zamanto mutum mai imani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata kyauta da Allah zai wa dan annabi adam a duniya bayan Allah ya baka imani in Allah ya baka imani ga alqur'ani ga imani ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya ma komai a rayuwa to shine Allah subhanahu wataala ke cewa da mun kama dukkanin kafirin duniya da azaba to da ya ce ya Allah dan mi ba aiko mana manzo ba laula arsalta ilaina rasulan lanattabi ayatika fanattabi ayatika sai mu bi ayoyinka ya Allah mu bi wa'azin da ake muna kuma mu rike mu tai wa nakuna minal mu'minin sai mu zama cikin masu imani masu gaskatawa sai Allah ya ce
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا س- قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
Allah ya ce laula ko falamma ja'ahumul haqq min indina lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen ubangijinmu lokacin da gaskiya ta zo wa mutanen makka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da wannan alqur'ani lokacin da wannan alqur'ani ya iso wa mutanen makka lokacin da manzon Allah ya zo wa mutanen makka qalu eh haqqu min indina daga wajen dan Allah subhanahu wataala ya turo manzon Allah daga da alqur'ani kuma alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wataala yake Allah ce qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa ina ma a ce an baiwa man- annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da Allah ya baiwa Musa ka ji ho suka ce laula utiya misla ma utiya Musa me yasa ba a baka shi ba irin abin da aka bayo annabi Musa ai annabin Allah annabi Musa kafin ya je wa fir'auna da wani siha da wa'azi Allah ya bashi mu'jiza guda biyu ga sanda tana kowa macijiya sannan kuma ga hannunsa na haske ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kaga kenan sun san abin da aka bayo annabi Musa kuma sun karanta sun san wannan abin ko su kafirci sai Allah ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl ashe ba su bane suka kafirce wa annabi Musa a baya ai ƴan uwansu ne kakannin su ne suka kafirce wa annabi Musa a baya su ne wasu suka kafirce wa annabi Musa wa qalu ko sai suka ce qalu sihirani sai suka ce ai wannan alqur'ani da at-taura sihirani sihiri guda biyu ne tazahara da suke taimaka wa junansu suke gaskata junansu nan tazahara yusaddiqu ba'du ma ba'd wanda shi at-taura yana gaskata alqur'ani kuma alqur'ani na gaskata at-taura suka ce wannan ba komai bane illa sihiri lokacin da suka aka zo musu da at-tauran da aka musu wa'azi suka ce ai wannan sihiri ne tazahara suka ce ha qalu sihirani tazahara suka ce wannan sihiri guda biyu ne wa'anda suka gaskata junansu sai Allah ce wa qalu inna bi kullin kafiri kafirun suka ce mu gaba dai mun kafirce wa alqur'ani ko mun kafirce mu at-taura ba mu ba alqur'ani ko ba mu ba at-taura Allah ya sauke sai Allah ya ce ayata gaba قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين Allah ya ce qul fa'tu bi kitabin min indillah ka ce musu ku zo da wani littafi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala huwa ahada shine mafi shiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga abinda na zo muku da shi ka gaya musu tunda sun kafircewa at-taura sun kafircewa alqur'ani mai girma sai Allah ce qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu ka gaya musu tunda sun kafircewa alqur'ani to su zo da wani littafi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala su je Allah ya baka su littafi wanda ya fi alƙur'ani kuma ya fi attaura attabi'uhu in ka suka zo da shi kai kuma za ka bi shi kaga wannan tahdidi kenan ake musu tunda da kun kafirce ma wannan to ku je ku kawo wanda ba shi ba in kuntum sadiqin har in kun kasance watan masu gaskiya a cikin zancen ku imamu ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a ƙarƙashin wannan aya yana nuna cewa wannan ma'abuta hankali da cikin wa'annan mutane sun gasar da cewa ba wanda iya kaku takwace alkur'ani ka kawo za labari tsarin rubutu da kuma tsarin karatu na alkur'ani ba za a iya ba wallahi sai da Allah ya gaya mu duk duniya da aljanu da mutane za su taru akan su kawo kwatankwacin alkurani Allah ce la ya tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da sashi na taimaka mu sashi sai Allah ya ce aya ta gaba فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce fa in lam yastajibu laka idan ba su karba maka ba ba su amsa kiran da kai ba na cewa su kawo wani littafi kuma bayan alkur'ani Allah ce fa'alam to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum su wa'annan ba komi bane suke biya sai son ransu Allah ce fa in lam yastajibu laka idan ba su karba maka ba kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su ka littafin da fi alqur'ani ba fa'lam to Allah ce ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum ba komi suke biya ba abinda kawai suke bi shine son ransu sai Allah ce wa man adall Allah ce wa man adall wai wane ne fi kowa bata ai ba wanda fi kowa bata mimman ittaba'a hawahu bi ghairi huda min Allah ba ce mutumin da ya bi son zuciyarsa ba tare da ta shirya da wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ce ba wanda fi kowa bata a rayuwa face mutumin da ya bi son ransa wato ba tare da wata shirya daga Allah subhanahu wa ta'ala ba ai duk wanda zai bi son ransa Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine wanda fi kowa bacewa a rayuwa sannan kuma shine wanda fi kowa zama cikin duhu na rayuwa Allah ya kare mu jama'a kun ga son rai wallahi musiba ne son rai musiba ne Allah ya ce wa man adal wane ne yafi bacewa ai babu wanda yafi zama batacce a duniya ba wanda yafi kowa zama batacce na ƙarshe a duniya mimman ittaba'a hawahu bi ghairi huda min Allah ba ce mutumin da ya bi son ransa ba tare da wata shirya da wajen ubangi subhanahu wataala ba mutum ya bi son ransa amma babu shi a littafin Allah ba shi a sunar manzon Allah amma mutum ya rike saboda dan da ya iske malamin garin sa yana yi dan da ya iske baban sa yana yi wallahi ba hujja bane addini ba ra'ayi bane karatu ake yi addinin musulunci karatu ne Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda yace da addini ra'ayi ne to da annabi su sai ce a shafa saman kafa wajen abin nan a hufi ya ce ai da wajen wajen hufi ya ce da kasa ya kamata a shafa amma dai ke addini ba ra'ayi bane shi yasa kullun matsayinka na ɗalibin ilimi da mai karantarwa yi ƙoƙarin ka nemi ina ne gaskiya take rabu da sauranka wallahi son raina kai mutum da mahalaka Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi bayanin aljanna sai Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa kaga wanda ya ji tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala kisan cewa ba abin da zai raba shi da Allah ya hadu ya hadu da Allah ya rabu lafiya sai imaninsa da kuma aiki aikin kwarai sannan wani han nafsa anil hawa ya hana rasar ransa ya hana rayuwarsa akan bin san rai kuma rayuwa ibn al-qayyim al-jawzi ya raba rayuwa kashi guda uku ibn al-qayyim al-jawzi ya raba rayuwa kashi guda uku yace rayuwa guda uku ce yace akwai rayuwa wadda take kai mutum zuwa ga halaka akwai rayuwa wadda tana bisa kan gaskiya sannan kuma akwai rayuwa take da bukata a mata nasiha ai in kadi bismatul yusuf ala ta innan nafsa la'amaratun bisu rai tana hana tana dora mutum akan wato ya aikata sabon Allah tana umurta mutum akan sabon Allah to Allah ce wa amma man khafa maqama rabbi wanda ji tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ونهى النفس عن الهوى يهنا سرا رايوس أكم بن سري سألت فإن الجنة با شك الجنة هي الماء تشمكو مسا باب شك الجنة تشمكو مسا وبا القيامة duk duniya ba wanda ya kowa bacewa kamar wanda zai bi son ransa afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu a ce shin kaga wanda ya riƙi son ransa ubangijinsa mutum ya riƙi son rai ya zai mata ubangiji shi duk abin da ransa ya ginda masa shi ke aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in an kare sallah ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram kana ƙarin sallah kuma sai ka juyo ka ce wa jama'ar ka su yi sha ɗaya ɗai kaga ka bi son ranka wallahi ba abinda manzon Allah ya zo da shi ba annabi ya karantar in an je makabarta tsaye ake a tsayu ai wa gawa addu'a ka ce a dudduka ka bi son ranka ba abinda manzon Allah ya zo da shi ba an yi rasuwa an dawo har yanzu mun kasa gano ina ne aka samu addu'ar in an dawo daga bisa mun mace a zauna a ce ayi addu'a ayi manzo Allah salati wallahi babu addini babu sha musulunci wallahi sarra wasu malumai ne kawai suka kawo a musulunci an dawo daga makabarta a zuwa tsatsi da mutane a hana su tahiya a sha'anin gaban su a zo a zazzauna a ce a karanta ilahi hadaya da mamata ko da 'yan kasuwa kai ana hira mutuwa ina hira 'yan kasuwa kawai cuwa-cuwa don dai a samu wata bukata ta rayuwa mutum ya kauce wa addinin Allah ka san da maulidi da kake yi ba shi a nasi ba malikiya kake takama da ita to imam maliki bai yi ba cikin ɗaliban maliki ba wanda ya yi kuma ka riƙe kana ta yi ko kuma kana jin tsoron ka fito ka gaya wa duniya wannan abu kazan da nake yi in na kare sallah na juya na zauna in ce wa jama'a yi kaza da kaza da da alam na shara ba shi a littafin Allah wai gani kake kuma yanzu kai ka ka da mutuncin kanka da darajar kanka dan Allah da kai wa mutane bayani ka zo ka walwale fatawarka da kuma Allah ya jibge ka gobe kiyama wanne ne fi sauki ka walwale fatawarka kawai yo miye yo da muna yi ne akan bata ba mu gane ba yanzu kuma mun gano ga inda gaskiya yake shi ke daga mutane bayani to Allah ce duk duniya ba wanda fi kowa zama batacce sai wanda ya rike sarransa wa adallahu Allah ala ilmin kuma Allah ya batar da shi shi yasa kaga son rai wallahi malamai su fi kowa son rai son rai malamai suka ce man fa'ala ma sha'a lakiya ma sa'a in za ka aikata abin da kake so a rayuwa ka bi son ranka to gobe kiyama ko tun daga nan duniya suka ce za ka ga abin da baka so a rayuwa ba dai girman ka bane baka son ya faru wallahi baka mutuwa sai Allah ya nuna mu duniya cewa kai mutumin banza ne muddin kana bin son ranka ba za ka mutu ba a rayuwa sai Allah ya nuna mu duniya cewa kai mutumin banza ne kuma aje kiyama Allah ya maka hisabi kuma wallahi tun ne yanzu ka tanadi amsar da zaka bai wa Allah subhanahu wataala duk abin da zaka kawo a cikin addini wanda ba manzon Allah ya zo da shi ba kuma waye wallahi ka riƙi irin abin da zaka bai wa amsa amsa gobe kiyama ka zo kai fatawa akan kaza da kaza shi yasa kwanan bayan mun yi mun yi nasiha tunatarwa akan ɗaliban ilimi su guji yin fatawa dan ba kowane ba sa kayan ka mota zai fatawa muna ƙara nanatawa ba kowane sa kayan ka mota zai zo yayi fatawa ba dan aiki ne na malamai kuma ba kowa ake kira malami ba ba kowa ake kira malami ba kamar da muka yi bayanin karanta alkur'ani a fassara shi ba kowa yake iya yi ba ko in da kowa na yi me yasa siyasar kadibi abin da yake musulmin da kama musamman musuluncin ba mun ɗauki musuluncin haka kawai siyasar kowa ke shiga siyasa waye bai son shugabanci a waye bai so a ce shi shi waye bai so a daga a kafa hotonsa ana yawo da shi a ce wane ne wannan akwai wanda ba ya son wannan amma sai zamanto sai muka bari sai a unguwa a zaɓi mutum guda a ce shi ake buƙatar ya tsayo a kansila ko kwansa yake unguwa kuma kowa ya zamanto yana ɗa'awa gare sa sai a ce addini ne ba za ku iya tsaya ku yi tsari ba sai kowane sa kayan ka mota in ya karanto abin da ya karanta sai ya dawo ya ce shi ma wa'azi za shi kai kuma dan mai kuɗi dan baka damu baka karanci addini ba kana ganin ga marayu a makwacin ka ya mutu ya bar diya wallahi da ka biya mu masa wa'azi gwara ka kula da marayun nan da ka biya mu malami ya je rediyo ya wa'azi yana sabon Allah Qur'ani ba a karanta da kyau ba a fassara da kyau ba gwara ka kula da marayu unguwar ku wallahi ya fi lada gwara kuɗin ka tattara ka gina ma ɗan unguwar ku forage su dinga shan ruwa fi sabilillahi wallahi ya yi maka lada wa'azi ba dole bane wa'azi malami matsayin ka ba dole ba sai kawo shi wa'azi fardu kifaya ne fardu kifaya ne idan wasu suka yi ya dauke mu wasu ba dole ba sai nayi wa'azi kar ka sa are kai to a'a dole kai sai kai wa'azi sai an jika ba shi bane abinda ake yi dole zauna karantar da iyalinka matarka da diyanka su fahimci addini inda lokaci samun mutanen unguwa karatu littafi ko yanzu ya karanta gaban ka shine yake wajibi gare ka amma dan ka wa'azi ba dole bane in garin aka samu mutum dai tawa aka samu mutum dai mai wa'azi wallahi ya wadatar ba kowa sai yayi wa'azi ba ba kowa sai yayi wa'azi ba ba dole bane akwai abin da yake dole a rayuwa amma wa'azi ba dole bane na miye ka damu kanka sai kayi wa'azi na miye ka damu kuma akan kuskure kuma kullum ba za ka gane ai an samu matsala shi kullum ana buƙatar tajdidi a cikin al'amurra shekara ka kaza kana wa'azi amma har yanzu an kasa canza an kasa samun cigaba cikin al'amari a shekarunka gaba daya wani karatu da wani karatu ka nemo bayan ka shekara kana karantarwa kai da kanka tsakaninka da Allah ka san da baka da baka da nahawu me zai hana ka je ka- wajen ustazin wanka koyi nahawu ba sai ka zo wajen suwa ne ba je wajen ustazin wanka koyi da kai ni ya aibi a ciki ba aibi dan ka zai ka zauna yo ga sahabbai da kansu suna yo ai ana son a nuna maka cewa shi ho ilimi abu ne wanda Allah yake bara shi da wanda Allah ya ga dama wani ya zo gidan Umar bin Khattab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab wani mutum ya salama masa a gida yace assalamu alaikum wa rahmatullah yace a adkhul in shigo Umar bai ce masa komai ba Umar ya ji salama bai ce masa komai ba sai da yau kusa ya juyo tahowa tai ya juyo ya tahowa tai Umar sai fito ina mai sallama ta ai wani nake sallama ya koma ce to me yasa bai shiga ba dai sai je ne shi wani lafiya ya ce a na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi sallama ta nemi izini ba a baka dama ba ka juya ka tafiyar ka ni kuma na yi yadda annabi ya ce so uku kuma na amsa- so ukun ba a karba ba na juyuwa ta sai ce ai, Umar bin Khattab duk alakar manzon Allah da Umar bai san wannan hadisin ba wallahi bai san shi ba sai ga wani wanda bai kai da Umar daraja ba ya karantar da Umar wannan hadisin sai ce ai wallahi ba za ka ce manzon Allah ya ce wannan barka haka sai ka da kawo min wanda zai bani sai ka kawo taimakon ka waye yake tare da kai lokacin da annabi faɗi wannan sai suka bi wata fada wani majalisi sai ce ku ya ce a tambaye wannan wa'annan aka tambaye su sai suka ce ai wannan mas'ala sananniya ce a Madina kowa ya santa ce amma ka tambaye karamin yaro a cikin mu wannan shine karami tambaye shi yace tabbas annabi ya ce Umar bin Khattab wa kazan dai in ustazanci ne Umar ya fi ka zama ustazu in Allah rama ne ya fi ka zama Allah rama in bagardi ne ya fi ka zama bagardi in duk abin da kake tabar shi Umar ya hika amma ga abin da bai sani kuma sai ya je bai yi girman ka kuma sai ya rika ba laifi bane dai ina wa'azi an na min kuskure na na gyara abinda a ba bukata mutum ya dage cikin kuskure Allah ya kare mu Allah ya ce wa man adal ba wanda fi kowa bacewa a duniya sai wanda ya bi son ransa Allah ta fa illam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum idan ba su karba maka ba to suna bin son ransu ne sai Allah ya ce wa man eh, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda min Allah wane ne fi kowa bacewa ai ba wanda fi kowa bacewa sai wanda ya bi son ransa ba tare da shirya daga ubangiji ba ba tare da Allah ya dora shi akan tafarki ba inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah ba ya shirya da mutane su kasance azzalimi sai Allah ya ce ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Allah ya ce walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun hakikan Allah ya ce mun biyo da alqur mun biyo da zance wassalna mun sada mun biyo wa alqur'ani alqawl nan ana nahin alqur'ani to Allah ya ce mun biyo wa alqur'ani watan wani abu na shi wasu ayoyi na sauka sai mu saukar da wasu idan wasu suka sabko wasu za su sauka ba lokaci guda ba Allah ya ce muka saukar da alqur'ani a'a shi alqur'ani Allah ya ce wasalna mun sada junan shi da juna mun biyo sashi da sashe idan wata abu ya faru sai Allah ya saukar da wasu ayoyi sai kuma Allah ya baiwa manzo Allah labarin annabi wani da annabi wani da annabi wani bayan annabi wani sai annabi wani bayan wani sai wani Allah ya ce wasalna mun tsara abin muka bibbiyo da shi la'allahum yadhakkaru yatadhakkaruna tsammanin za su wa'azu za su ɗauki wa'azi da nasiha su gane girman Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين Allah ya ce allazina atainahumul kitaba min qabli hum bihi mu- yu'minun Allah ya ce allazina atainahumul kitab wa'inda muka baiwa su littahi sune yahudu da nasara Allah ya ce min qablihi gabanin alqur'ani an yi mutane guda biyu yahudawa mabiya annabi Isa Allah ya ba su at-taura mabiya annabi Isa Allah ya ba su injila to Allah ya ce kafin ka da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'innan wa'inda muka baiwa su littahi hum bihi mu- yu'minun su game da wannan alqur'ani Allah ce suna gaskatawa ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda yace ya'ani man amara bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahli kitab wannan aya tana magana akan wanda suka yi imani daga cikin ahli kitab wasu suka yi imani da manzon Allah ahli kitab aka ce ahli kitab mutane guda biyu ne mabiya annabi Isa da mabiya annabi Musa to Allah ya ce su ahli kitab cikin su akwai wanda su yi imani da rawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ya ce wa idza yutla alaihim idan ana rera musu alqur'ani ana karanta musu alqur'ani ka san shi qur'ani da su ake a dinga rera shi annabi ce laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya cikin wanda bai rera bai waton gun bai rera alqur'ani shi yasa wallahi in Allah ya baka alqur'ani Allah ya gama maka komai a rayuwa duk abin da ka rasa a duniya in ka samu qur'ani gode wa Allah subhanahu wataala matakar akwai imani Allah ce wa idza yutla alaihim idan ana karanta musu alqur'ani qalu amanna bihi sai su ce mu mun gaskata wannan alqur'ani mun imani da shi innahu alhaqqu min rabbina tabbas wannan alqur'ani daga gaskiya ne daga ubangijinmu mu inna kunna min qablihi muslimina suka ce ai mu kafin zawwan alqur'ani da mu musulmi ne mun mika wuya ga Allah subhanahu wataala ba wanda muke botawa sai Allah subhanahu wataala sai Allah ce ulaika yu'tauna ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce ula'ika wa'annan masu wannan siffar wanda sun imani da annabin su annabi Isa ko sun imani da annabi Musa sannan kuma suka zo suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ula'ika kaga wa'annan masu wannan siffar yu'tawna ajrahum marratayn Allah ce zamu ba su ladar su guda biyu Allahu akbar Allah zai ba su lada guda biyu ga ladar imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga ladar bin annabi su da suka yi shi yasa muke kira da kirista kaga abin da ya kamata musulmi su lura da shi shi musamman ba a wannan kasar tamu har yanzu ba mu ci ba mu yi ci gaban da za mu dinga musuluntar da wasu kafirai da cikinmu ba muna zaune tare da musulmi wanda ba musulmi ba wani irin kokari muke yi mutum nawa ne musulunta da hayyaka lokaci yayi to Allah ce wala kai utuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma ga ce lokaci yayi nan ya kamata mu kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh